أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى يا من أمر لنا من البركة يومنا عشرين دكرة وجن ذو الهجة جرانا من محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2022 mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin a za mu tashi akan babin da yake magana akan tafakkuri wato tunani da dan adam zai yi babun في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأعوال العاقرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة wannan babi zai mana magana akan tunani akan wato mafi girman halittun da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta wa fana'id duniya sannan zai mana magana akan karewar duniya wa ahwalil akhirati da kuma tsanance tsanance na lahira wa sa'ir umuriha da sauran lamuran da suka shafi lahira din wa tafsirin nafsi sannan da karantar da burukan cikin zuciya wa tahzibiha sannan da gyara zuciyar wa hamliha alal istiqamati da kuma dora ta akan istiqama daidaituwa a wannan babi ya kunshi waɗannan abubuwan da aka lissafa daga farko cewa a at-tafakkur fi azim makhluqatillah shine mutum yayi tunani akan mafi girman halittun da Allah ya halitta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya riga ya gaya mana kuma alqur'ani ba ya gaya mana Allah yana faɗa cikin alqur'ani cewa alam yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard shin ba za su yi tunani bane a cikin halittan sammai da kasai da Allah ya halitta kuma idan aka yi magana sai ka ji Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wannan abin da aka fara din aya ne ga mutane masu tunani to saboda haka tunani wani abu ne a cikin addini wanda ake son mutum ya yi shi mutum ya zauna ya yi tunani a wani hadisin da ibn hibban ya kawo daga abin darda'i amma hadisin mawqufi ne ba marfu'i bane yake cewa shi abu darda'i kenan at-tafakkur sa'atun khairun min qiyamil layl ya ce mutum ya zauna ya tunani na lokaci guda ya fi masa akan ya tashi ma ya yi kiyamun layi sannan a wata a wani asarin suke cewa attafakku fi khalqin lahi khairun min ibadati sanati kai tunani akan halittun Allah tabaraka wa ta'ala akan sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kai ibada na shekara guda to saboda haka ka zauna kai tunani a cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana ƙara jawo mutum ya samu imani ya samu nutsuwa ya zauna ya tunani akan sha'anin layawa to a cikin nan yake gaya mana cewa a yi tunani a cikin azimu makhluqatin lahi ta'ala a cikin manya manyan abubuwan da Allah ya halitta sammai ne da kasai da kuma al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala da kursi waɗannan abubuwa duka da dukkan halittar da Allah ya yi ka yi tunani a cikin wannan halitta din ake fara a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato girman sammai da kasai din nan idan aka dauke su aka sanya su a cikin kursi to kama a dauki sulalla ne a waza akan wani tire ko kuma wani fili haka nan girman sama da kasa din akan kursi sannan shi kursi ne an dauke shi an dora shi akan al'arshi shi ma haka zai dawo to saboda haka waɗannan halittu ne da Allah ya yi to malam yana so ya ga mana cewa shi dan adam musulmi mumini ana so yana tunani a cikin halittun da Allah ya yi har kansa ma ya duba kansa tukunna shi kansa halittar da Allah ya halicce shi ya kawo shi duniya tun bai zama komi ba har ya mai da shi wani abu kuma a hakan har zai koma inda ya fara tun bai iya komai ba sai an masa ana rike da shi har ya fara zama har ya fara tsayuwa har ya fara tafiya har ya girma har a dawo a ce a'a ya kai wani munzalin da zai aikata wasu abubuwa to yana duba halittar jikinsa shi kansa yadda take canjawa daga wannan yanayin ta koma wannan ta koma wannan ta koma wannan har da karshe ta kare gaba daya sannan wa fana'i duniya sannan dan adam yana tunani akan karewar duniya cewar wannan duniya din za ta ƙare ya zama kaman ba a yi ta ba inna ba masul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fassala bihi nabati al-ardi fa asbaha hashiman tazuruhu riyah Allah tabaaraka wa ta'ala yace ita rayuwar duniyar nan kamar ruwa ne da Allah ya saukar daga sama yazo ya samu amfanin da ya riga ya mace daman kariya ka je ka bunne shi wannan ruwan da yazo da ya zuba a kansa sai ya tashi to idan ya tashi nan kaga tun yana kare ya kake kake renonsa kai ya ne ne kai kai kana gyara shi har ya girma ya kai inda zai kai sai kuma duka dawo ka girbe shi sai wajen ya dawo ya zama fili ma ya koma yadda yake da to haka rayuwar duniya take yanda ka taso kana ga kai gashi ka kai kaza kamar yadda dai ake shuka amfani idan ka shuka ka ga daga ran da kai shuka haka da yana girma yana girma har ya kai lokacin da zaka girbi kai girbi ka yanke ka zo a yi taro a buge a yi wane ne wajen ya koma fili ka je ka sake yin zazzabe kamar ba kai kai wancan karon ba to shi malam adam haka yake yadda ka fara din nan daga ƙasa haka zaka zo har wata rana kuma ce babu kai to mutum yayi tunani akan wannan na sha'anin duniya da karewarta sannan wa ahwalil akhirat da kuma tsanance tsanance ranar tashin alkiyama dan adam ana so yana zama yana tunanin cewar kiyaman nan da ake faɗa da lahiran nan da ake faɗa wani hali zan fada a ciki idan na je Allah tabaraka ta'ala ya ga mana cewa cewa ranan tashin alkiyama fa kisa Allah yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتدعو ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ne ya ku mutane ku ji tsoron Allah inna zalzalatas sa'ati shay'un azim lalle filin kiyama abinda za a yi tashin kiyama na wani abu ne mai girma a wannan rana ne fa yau mata zalu kullu murdiatin amma arbat a wannan ranan ne mace mai shayarwa za ta jefar da dan da take shayar da shi a wannan ranan kaga dai uwa yanda take son danta da yadda take wannan dinsa to amma wannan ranar saboda tsabar wuya za ta jefar da ɗan sannan wata zau za ta hamle hamlaha wanda take da ciki za ta haifi cikin a lokacin saboda tsafin zafin zanen wannan ranar da ake ciki sannan wata ran nasu su kara wa mahimmi su kara Allah ta baraka ta ya ce za ga mutane kamar sun shayu kamar an ba su giya sun sha kowa yana cikin maye amma ba maye bane walakin na azaballahi shadid azaban Allah ne mai tsanani take sauka kan jama'a wannan rana a wannan lokacin fa ba ai magana hisabi ba dugunna kasan sai wuri yayi wuri an sha wahala ne za a dawo wanda Allah bai saka musu wannan damuwar ba za su fara tunanin to me za a yi amma daga farko kan in ba kana cikin mutane guda bakwai din nan da Allah ya ce su ranar tashin alkiyama wa suna cikin inuwar arshin Allah wanda ba za su ji wannan zafin ranar ba in ba ka cikin su kana cikin wancan famon ba ana ta yi yawman yaj'alul wuldana shiba Allah tabaaraka ta'ala yace wannan ranan ne wanda aka haife shi in a rana aka haife shi sai furfura sabar wahala take cikin wannan rana to shin ka taba zama ka yi tunani ka yi nazari akan wannan tsananin da za a fuskanta a ranar tashin alkiyama sannan da abin da za ka fuskanta a cikin kabarinka saboda kana mutuwa kiyama ka ta tashi ka fara samun haka sakamakon tun daga cikin kabari kafin a zo a yi taron gaba ɗaya shin ka taɓa tunanin me zai same ka a cikin kabarin nan ka taɓa yin wannan nazarin sannan ya ce wa sa'ihu umuriha da sauran al'amuran da za su faru a ranar tashin alkiyama shin dan adam ya taba zama ya nazari akan haka wa tafsirin nafs sannan yace babin zai mana magana akan karanta wato buri da dan adam yake da shi na rayuwar duniya idan kana zama kana waɗannan tunanin abubuwan da ya lissa faɗin nan to zaka rage buruka ba za ka yi ta burin a zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza a'a ina kana tunanin cewar abu ne wanda yau din nan ko maka zai iya karewa a yau to dole za ka rage buri ba za ka zo ka ta burin abubuwan da ka san cewar rayuwar nan ba a hannunka take ba kuma za ta iya karewa duk lokacin da Allah ya gada ba wata azibiha da kuma wato gyara zuciyar me kake yi wajen kokarin gyara zuciyar ka wa hamliha al istiqamati sannan ka dora zuciyar ta ka kuma akan istiqama karatun da ya gabata ka tsaura zuciyanka akan daidaito ka daidaita lamarinka na ibada da kake yi ya zama ka zauna a ciki ka dawwama a ciki baka daina ba to wannan abubuwa wannan babin zai mana magana akai yace qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna ma a'idukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru faqala ta'ala إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الجبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا والآيات في الباب كثيرة آه yake gaya mana cewa Allah tabaraka ta'ala ya ce inna ma a'izukum biwahida qul inna ma a'izukum biwahida wato Allah tabaraka ta'ala yana fadi ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa lalle ni fa ina muku wa'azi ne da abu guda daya an taqumu lillahi masna wa farada shine ku zauna ku daidaita ku tsaya ku yi tunani a cikin sha'anin Allah tabaraka ta'ala ku ku biyu ne za ku zauna ku wannan tunanin ko kuma mutum ɗaya ne zai zauna sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani a kan sha'anin lahira wagala ta'ala Allah mu rubutu sai ya ce a inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da kasai wa khilafil layli wan nahari da sabanin dare da rana la ayatin liulil albab akwai ayoyi ga masu hankali allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune da suke ambaton Allah a tsaitsaye da a zaune da kuma idan suna kwance wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard sannan suna tunani a cikin halittar da Allah ya nasamme da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah ubangijinmu baka halicci wannan dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata a gare ka qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin basu gani bane yanda Allah tabaraka ta'ala ya halicci rakumi wa ila as-sama'i kayfa rufi'at basu basu lura sun ga yanda Allah tabaraka ta'ala ya daga sama ba wa ila jibali kayfa nusibat basu ga yanda Allah tabaraka ta'ala ya kafa duwatsu ba wa ila al-ardi kayfa sudihat ba su ga yadda Allah tabaraka wata'ala ya shimfida ƙasa ba fa zakir ya rasulullah ka musu gargadi inna ba anta muzakkir lalle kai mai gargadi ne fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa afalam yasiru fil ardi fayanzu shin ba za su yi tafiya a bayan ƙasa bane su kalla su lura su ga ayoyin Allah wal ayatu fil babi kasiratun ayoyi a cikin wannan babi yake suna da yawa wato ya takaita kenan akan waɗannan ayoyi da ya kawo ayat da ya kawo mana ta farko tana cewa kulin na ma'idukum biwahida a ya ku mutane lalle ina muku wa'azi ne da abu guda daya abu guda ɗayan nan da nake muku wazi an ta kunu lillahi masna wa furada sun mata tafattu wato ku tsaya a cikin shanin Allah tabaraka wa ta'ala mutum biyu ne za su zauna su yi tunani su yi nazari akan sha'anin lahira ko ko mutum shi ɗayansa ne zai zauna ya tunani idan ka zauna ka yi tunani ka duba ka gani to za ka gane cewar wannan abu Allah bai yi shi haka kawai ba bai yi wannan duniyar haka kawai ba ba haka kawai Allah yi ba a fasutumu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah tabaaraka wa ta'ala yace shi kuna tsammani mun halicce ku ne dan wasa haka kawai haka kawai aka yi wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah yace bai halicci sammai da kasai dan wasa ba akwai dalili ba haka kawai bane to saboda haka Allah tabaraka ta'ala yake ga musu anan cewar su zauna su yi nazari su yi tunani su biyu ko su uku ko mutum daya sun mata tafakkaru ma bi sahibikum min jinna idan kuka zauna kuka yi tunani sai ku gane cewar wannan wanda aka aiko muku wato ana nufin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam babu wato aljani babu hauka a tare da shi to saboda haka kaga anan ana ga kafiran ne cewa da za su zauna su duba annabi sallallahu alaihi wasallam su yi tunani za su gane cewar ba hauka yake yi ba yana faɗa musu wato su bi Allah su bi shi saboda Allah nan shi ya halicce su shi ya kawo su kuma shi ne za su koma zuwa gare shi shi ya halitta musu sammai da karsai ya ba su lafiya ya ba su yadda za a yi su rayu da sun yi nazari sun yi tunani da za su gane haka sannan Allah tabaraka ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da karsai waqtilafil layli wan nahari da sabawan dare da rana la ayatin lil albab akwai ayoyin Allah ga masu hankali ga masu hankali idan ka duba shi yasa Allah tabaraka ta'ala ke faɗa wani cewa ulil zuru ma za fi samawati wal ard wa ma tulilatu wan nuzur an qawmin la yu'minun ku duba halittar da Allah yi na sammai da ƙasai ya ishe ku kawai amma waɗannan halittun wanda ba shi da imani ba zai nazari ya gane menene ba ka duba sama tun da aka halicce ka kana kallon saman nan idan hanga lokacin har lokacin da hankali ya zo maka baka taba gani an ce yau wani waje ya tsage ko wani waje ya kauce bari a samu waje a gyara shi ko a dinke shi ba baka taba ganin wannan ba kai dai kana kallon ta kawai a sama kullum a sama kai gani ta sannan ka duba kasan nan ka gani kasan nan ka duba kasa ka gani ga ta nan ita ba baka taba gani an ce yau ga kasar na a'a wani abu ya faru da ita ba ita ma kake diba kai gina gidanka kai kai kai kawace kawacen ka na rayuwar duniyar ka da kasan kake yi duka wannan dube shi ka kai nazarin ayan Allah tabaraka wataala ba sannan ka duba sabanin dare da rana waja'alna al-layla wan nahara ayatayn sai Allah tabaraka wataala ya sanya mana dare da rana su zama ayoyi yanzu nan za a ce dare ya yi daren nan ya tafi rana ta zo dare ya tafi rana ta zo dare ya tafi rana ta zo kana gani kullum ana yi ka taɓa yin nazari a kayi ka taɓa yin tunani a kan haka sabanin dare da rana wani lokaci ka ga daren ya fi tsawo wani lokaci ka ga ranar ta fi tsawo wani lokaci a yi zafin rana wani lokaci a yi sanyi wani lokaci a yi yanayin da yanayin hunturu din da duka shi nan da yanayi kala-kala wani lokaci na damana haka dai ga sunan ka taɓa yin nazari a kayi ka taɓa tunani a kan wannan Allah ya ce ya yi waɗannan abubuwa ne waɗannan abubuwan sun zama ayoyi ne ga masu hankali shi mai hankali shi ne zai zauna ya yi tunani akan wannan halittu da Allah ya yi kisa wani da Allah ce fi amfusikum abala tufsirun ku duba kanku ba ku duba kawunanku ba kwa gani ne ku duba kawunanku mana ku ga irin halittun da Allah ya yi to saboda haka Allah ya ce waɗannan halittun na Allah gaba ɗayan su da abubuwan mamakin nan da suke faruwa ayoyi ne amma ga mai hankali su wane ne masu hankalin nan sai Allah ya ambace su yace allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne wanda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim a kwance a cikin dukkan yanayinsu suna ambaton Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne masu hankali ji alkur'ani alkur'ani ya ce masu zikirin Allah a tsaye da zikirin Allah a zaune da zikirin Allah a kwance su ne masu hankali to saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa menene zikirin nan me zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa afdalu zikri la ilaha illallah mabibicin zikiri shine la ilaha illallah babu zikirin da ya kai shi wato ma'ana idan kana zikirin Allah kana tuna Allah kana faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah nan da kake faɗa kuma kana nazari a cikin kana tunanin nan da aka ce kai a ciki to shine kana ambaton Allah saboda ba za ka hana wa Allah komi ba kenan ka kore dukkan wani abu da za ka mai da shi wato kai tarayya wa Allah da shi a ciki ma'anar la ilaha illallah ba wani wanda ya isa ba wanda ya sai yayi ba wanda ya sai hana ba wanda ya sai bayar ba wanda ya sai komai sai Allah tabaraka ta'ala saboda haka ba za ka ga wasu a matsayin alloli ba ta kowace fiska ta kowace irin ma'ana idan ka cika la ilaha illallah kai yawace faɗin la ilaha illallah wato ma'anar zikirin da kake yi shine kai Allah tabaraka wa ta'ala ne mai komanka ba wani ba ba wasu ba saboda haka ba za ka yi kowace ide shirka wa Allah tabaraka ta'ala to wannan zikirin kuma shine zaka na yin sa a tsaye a tsaye ma kana ambaton Allah a zaune ma kana ambaton Allah a kwance ma kana ambaton Allah ba ka fasa ambaton Allah cikin dukkan yanayin da kake ciki kisa ni sallallahu alaihi wasallama sai na Aisha take ga mana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yazkurullah fi jami'i ayati yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a cikin dukkan yanayinsa a kowane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah wani sahabi ya zo sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah shani addinin nan ya mini yawa na rasa wanne zan yi abubuwan sun yi yawa inna sha'ra'i al-islam qad kasurat alayya abubuwan da aka faɗa ayi kaza ayi kaza nan sun yawa ba zan iya ba me zan rike ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la ya zalu lisanuka ratban min zikrillah kar ka bar harcenka ya zauna ba danye da zikirin Allah wato idan abubuwan duk sun maka yawa ba za ka iya yi ba ba to harcenka kullum ya zauna cikin ambaton Allah a cikin ambaton Allah kake a cikin kowane ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga ban daki in ya fito sai ya ce gufranaka Allah ina neman gafararka malamai suka ce a nan wato yana neman gafaran Allah akan ya daina ambaton Allah da baki lokacin da ya shiga mazaki yanzu ya fito yana neman gafaran Allah da ya ɗauki wannan lokacin na shiga ban ɗaki bai ambaci Allah to kaga ma'ana duk lokacin da kake zaune duk abin da kake yi za ka samu ambaton Allah to nan ne za ka samu ƙwayar hankalin nan da aka fara a zaune kake a tsaye kake a kwance kake za ka jin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard su masu wannan hankalin su ne masu yin tunani akan halittar sama da ƙasa da Allah ya halitta su za su yi tunani a kai suna nazari a kai sannan suke cewa cikin addu'an su rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka suke cewa ya Allah tabaraka wa ta'ala baka halicci waɗannan abubuwan don wasa ba tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata gare ka to anan wajen a waɗannan ayoyi da aka kawo a cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad qadaita wa ma lil zalimin min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد waɗannan ayoyin rabbana rabbana inda da aka lissafa malamai suka ce idan za ka roƙi Allah kana da wata bukata to idan kai wannan addu'a ka kira rabbana rabbana sau biyar to Allah zai biya maka bukata duk bukatar da kake da shi ka karanta wannan addu'a ta rabbana rabbana ka kira rabbana din sau biyar a ciki to Allah zai biya maka dukkan bukatar da ta dame ka to saboda haka anan suke cewa ya Allah mun sani baka halicci wannan abun waɗannan abubuwan dan wasa ba tsarki ya tabbata gare ka kaga bayan suna zikirin Allah da bakinsu suna yin zikirin Allah da zuciyarsu suna tunani akan sha'anin lahira da sha'anin Allah tabaraka wata'ala saboda haka kuma suke faɗa da bakinsu cewa ya Allah baka yi wannan halittar dan wasa ba tsarki ya tabbata gare ka sannan yake ga mana cewa Allah tabaraka ta'ala yana faɗa mana afalan yanzuruna afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat Allah tabaraka ta'ala yace shi dan adam kan ba zai yi tunani ba ba zai duba ba ba zai yi nazari ba ila al-ibli zuwa ga rakumi kayfa khuliqat ya aka halice shi ba ba zai duba rakumi ya ga yaya Allah halice shi ba yayi nazari a kayansa ba malamai suka ce wannan alqur'ani an saukar da shi ne a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa a wannan lokacin su a cikin dabbobi babbar dabbar da suka bi sani ita ce raƙumi saboda haka raƙumin nan kuma shine abun da mutum zai hau ya yi tafiya idan zai je wani waje to saboda haka lokacin da ka bar cikin jama'a kana tafiya a cikin jeji da kai da raƙuminka da kai sai raƙuminka to ka zauna a wannan lokaci idan ka sauka za ka huta kai nazari a kan rabunin saboda shi ne babban wato abun hawansu a wannan lokaci ba za ku duba ba ake fara musu kenan ba za ku duba ku gani ba irin halittar da Allah ya rabunin nan gashi nan da girmansa da kuma irin daukan kaya da yake yi da komai amma karamin mutum ma sai ya tafi da shi sai komai da shi ya tafi da shi a ciki وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Allah tabaraka wata'ala yace ya kawo mana wannan abubuwan hawan ne za su dauki kaya mai nauyi zuwa ga wani waje wanda idan aka ce ka dauka ka kai ba za ka iya zuwa ka kai ba sai ka sha wahala amma Allah sai ya sauke maka ya kawo maka abin da zai dauka maka ga wannan lokacin raƙumin ne yake dauka musu kaya ga irin halittar da Allah ya masa sannan suna iya tasarrufi da shi suna iya yin komai da shi shi ragumin nan ba zai ba su matsala malamai suka ce a zamanin mu ne yanzu shine sai ka duba irin abubuwan da Allah ya bamu na abubuwan hawa mashin ne mota ne jirgin sama ne jirgin ruwa ne kaga waɗannan za su ɗauki mutane da kayansu da komai su tashi sama ma gaba daya ko ba mun da ya rike su ba mun da ya rike jirgin amma zai dauke ka da kai da kayan ka da komai ya zama da kai ko kuma jirgin ruwa ka zuba ka gani yadda ake ake wannan da shi ko ba mun da ya rike shi sai ikon Allah to shin ka taɓa yin nazari akan wannan ka duba ka gani amma wannan abun da Allah ya halitta baya zama daidai da abun da dan adam ya halitta halittar dan adam shi dan adam idan Allah ya bashi ya sakkara masa abubuwan da ake samun wato ayi halitta da su ne zai yi halittarsa idan Allah ya bashi kudura ya bashi irada ya bashi ilmu ya bashi hayatu sai ya iya yin abu sai abu ya zama kaman wato halitta kenan amma ba halitta bane yayi kaman halitta amma na Allah tabaraka wa ta'ala bai zama daidai da nasa ba yanzu kaga a cikin halittar da dan adam yayi ai babu kamar jirgin sama shine wanda yafi kowanne girma kuma yafi kowanne ban mamaki amma yanzu jirgin saman nan idan ya ya, ya samu matsala wanda ya halice shi zai yi zai yi wani abu da shi a lokacin da ya samu matsala ba zai yi masa kawai ba ba zai yi ba idan kuna ciki Allah ya kiyaye aka ce ya fara tangal-tangal shi kenan babu da masu shi din da komai su suka halitta shi amma ba da za su yi shi amma halittar Allah ba kwado kwado ya fi jirgin sama saboda akwai alƙuduratu a jikinsa akwai ikon Allah a jikinsa saboda haka wannan ikon Allah da yake jikinsa ba irin ikon Allah da aka sa a jikin jirgin sama ba ne na jikin jirgin sama kai ne Allah baka ikon sai ka yi amfani da wannan ikon a jikin jirgin sama saboda haka kai ne kake sanar da jirgin sama amma faru Allah ne ke sanar da shi saboda haka idan ya ga ya ga abu zai cutar da shi zai tashi tip tip tip ba zai bari ya cutar da shi ba amma halittar da mutum ya yi ba in ba dage shi ba shi kenan ko miye ne inda halittar dan adam ya yi za ka yi jirgin sama ne yanzu a zo a ta da wuta a wajen sai ya tashi kyakkyakkyan canje wuri ko za ka je mota wani abu ya zo na gobara ta tashi ta canje wuri da kanta amma in halittar allah ne allah zai sadar da shi zai tashi da shi ba zai tsaya ba da saboda haka halittar Allah ya fi halittar da mutum ya yi saboda haka ku duba ku yi nazari a cikin halittun da Allah ya yi a wancan lokacin da ake gaya musu da mu da muke cikin wannan lokacin ana gaya mana mu duba halittun Allah na ban mamakin nan mu yi nazari a kai mu san ikon Allah wa ila samai kaifa rufi'at Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu duba sammai mu ga yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya daga su gashi nan saman nan kana ganin ta a sama kuma saman da kake ganin idan ka hau misali abun hawa ka je sai ka ga saman ka wuce gajimaren nan ba abun ya dawo kasa saman ya koma maka kasa kuma to saboda haka wannan halittun da Allah ya yi abun nazari ne da dan adam ya kamata ya zauna ya nazari a ciki sannan mutum ya duba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ila jibali kaifa nusibat ku duba duwatsu idan ka je inda duwatsu suke da duwatsu a kakkafe ga suna ba sa jijjiga ba sa komai sun rike wannan kasar sannan wani zarar da kai fa tsiyar Allah tabaraka ta'ala ya ce ku duba kasa ku yanda Allah ya shimfida ta kasar nan ya shimfida mana ita kai nazari akan wannan Allah yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zakkir inna ma anta muzakkir ya rasulullah ka musu gargadi ka musu tunatarwa kai dai iyakan naka shine ka musu gargadi ka musu tunatarwa idan Allah ya taimake su yasa suna da rabo yasa musu sa'ada a rayuwar duniya da lahira sai su ji wannan wa'azin naka sai su ji wannan gargadin naka sai su ji idan kuma Allah bai rubuta musu wannan ba to duk abin da za su gani na ayoyin Allah ba za su gane ba ga ayoyin Allah kuru-kuru kana gani amma ba ka gani ba ga sunan a fili kana gani amma ba ka gani ba da za ka gani kai nazari akan sha'anin Allah tabaraka ta'ala baya ma tuna maka girman Allah baya tuna maka girman Allah yanzu duk wani technology da za a samu a yanzu kana musulmi ba za ka tani wannan cewar Allah ne tabaraka ta'ala ya kawo shi ba sai ba za ka wannan nazari ba kai sai ka fara kai bature ai bature ai ko haka za ka da cewa ba za ka da tani cewar Allah ne kawo mu ba ba ruwanka sai bature kawai za ka dora ba baka san cewar Allah ne ba shi wannan abun ya kawo maka shi ba to abun da ake so kai shine duk abun da ka gani yana tuna maka ayar Allah na komai da zaka gani sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce a falim yasiru fil ardi fayanzu shin bala ba su yi tafiya a bayan kasa bane su yi tafiya a bayan kasa mana su kalla duk wanda yayi tafiya ya bar inda yake shi yasa a wurare da dama Allah yake cewa kun siru fi radi fanzuru kaifa kana aqatul ladina min qablihi ku yi tafiya a bayan kasa ku duba ku gani ka yi tafiya ka je ka ka gani anan ne zaka ga ayoyin Allah kuruku idan ka yi tafiya a bayan kasa zaka ga ayoyin Allah abinda ake faɗa din nan zaka gan shi sai ya sa kai nazari akan shi a lahira kai ne yanzu ana ta gaya maka annabi Musa da Fir'auna da menene abin da ya faru idan ka yi tafiya Allah dauke ka je inda inda Annabi Musa ya rayu ka je Misra za nuna maka gawan Fir'aun ba gashi ne inda Al-Qur'ani ya fada Allah ya ce bal yawmal najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah tabaraka ta'ala ya ce za mu barka kai da jikinka nan saboda ya kasance waɗanda za su zo a baya ya zama musu aya kuma jikin yana nan sannan izna dawo rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwaqu Allah tabaraka ta'ala ya gana da annabi Musa a wani waje a wani fari mai tsaki farin yana nan yanzu idan ka je zaka ga fari gashi nan ga wurin da Allah ya gana da annabi Musa alaihi salam ga dutsen gashi nan inda yake duru sina za a nuna maka shi kaga wannan duk tafiya ne zai jawo ka ga wannan idan ka je Saudiya in Allah ya taimake ka ka samu wato damar da za su barka ka shiga wurare har za ka wuce ta garin annabi lutu alaihi salam inda wajen da ko ciyawa ne ba ta yi a wannan wuri saboda da Allah ya musu azaba mutanen wanda suke wannan luwari Allah ya an musu ruwan duwatsu to wannan garin yana nan wa ma qawlu lutin minkum bi bai Allah ya ce wato garin annabi lutu baya bai nesa da kuma mutanen makka idan kuna so za ku je ku gani gashi nan ga garin yana nan amma har yanzu aka ce in kaje wajen nan zafin nan sai ka ji in kaje wannan wajen mutanen annabi lutu suka aikata ruwa da aka aka aka aiko musu da ruwan duwatsu aka kifa garin waja'alna aliyaha safilaha wa amtanna alayhi rijaratin min sijilin mawdud musawwamatan inda rabbih Allah ya musu azaba da ruwan duwatsu ya kifa garin saboda aikin da suke na ruwa har yanzu in kaje garin zafin na ce ana jin da wannan har yanzu kaga waɗannan du ayoyin Allah ne zaka fita ka gani in kaje in kaje makka ka gani ga inda ne sallallahu alaihi wasallam ya rayu ka dakin kaba ga shi ga shi duk abin da aka yi kika je madina ga inda ne sallallahu alaihi wasallam yake duk za a nuna maka abin ka gan shi to waɗannan ayoyin duka ana so ka gan su ne sai ka yi tunani akan sharin Allah tabaraka wa ta'ala kai nazari akan abin da Allah ya yi wa bayin da suka gabata halittun da suka gabata abin da suka yi yanzu idan mutanen annabi nudu abin da suka yi na ruwa da abin da aka musu ka je wannan wajen ka gani amma yanzu mutanen mu suna yin ruwa din kuma suna yi bai dame su ba ba su yarda da abinda Allah ya faɗa mani kaga wato kana musu shanin Allah ke na tabaraka ta Allah ya ce ga irin azaban da zai yi a mutumin da yake aikata irin wannan aikin amma kai malamai suna cewa tunda Allah yake yin dabba bai taɓa yin dabba kamar dabbar da yake bin wato mutum irinsa ba ko dabbobi ba sa yin wannan amma mutum yana musulmi yana bin dan uwansa namiji ko mace tana mai rubar ta mace a'udhu billahi shi ba wanda yake aikata wannan aikin a dauke shi a nemi ginin da yafi kowanne tsawo a jefo da shi kasa shine an kwatanta yi masa azaban kuma nan din ba dole bane Allah ya rima tunda mutanen an kifa garin ne mutanen suke aikata wannan aiki kifa garin aka yi aka musu ruwan duwa ko kuma to dukkan annabawan Allah da Allah ya aiko su laifukan da suka aikata aka azabtar da jama'a su yanzu muna yin fiye da shi yanzu muna yin fiye da shi ko ba romo muna yin fiye da shi amma bai dame mu ba to abinda Allah ta Allah taimake mu shine wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah tabaaraka ta'ala yace ba zai musu azaba ba zai mana azaba ba matukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cikin mu sannan Allah ba zai mana azaba ba matukar muna yin istighfari to wannan ba shine abin da ya hana azabtar da mu game da haka mutanen baya to dan nan ayoyi na Allah tabaraka wataala duk ana so mutun ya nazari akan su kuma al hadith al hadith sabiq yace daga cikin hadisai kuma hadisin da ya gabata ne da aka karanta cewa al kayyisu man dana nafsuhu wato mai hankali shine wanda yayi hisabi wa kansa wa amila lima ba'da al mauti yayi aiki dan abun da zai zo bayan ya rasu wal ajizu kashishe kuma manitta ba nafsuhu hawa shine wanda bi son zuciyarsa wa tamanna ala Allah al amani kuma yayi buruka wa Allah tabaraka wa ta'ala sai ta buri kawai ba zai aikata aikin komai ba sai zauna haka haka ce a kana tuba kana yin ibari kana aikata aikin alheri sai ce ayye in Allah da ni mu wayan aljanna in Allah da zamu shiga aljanna ko ba zai komai ba to saboda haka ba a son mutum ya zama irin haka ana so ya zama kowane lokaci kana cikin khawfu war raja kana cikin wato tsoro sannan kuma kana cikin kwadayi sannan kana tunani a cikin halittu da Allah tabaraka wa ta'ala yayi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gafarta mana a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم نعم